أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين To ranar bakwai ga watan almuharram ya dace da ran da imam hussein salam ya gana da ibn sa'ad a daren daren bakwai za mu ce kenan tun da yau yake shi ne daren bakwai kenan daidai mai kama wannan daren shida kenan daren bakwai kai ranar shida kenan ko yau wace rana yau na ga wata shida yau to dare mai kaman wannan kenan kaman wannan daren kenan daren bakwai ba ranar bakwai ba ranar shida shine ranar da hussein bin numair a ranar biyar ne muka ce ranar shida shine ainihin bin muzahir al-asadi ya kira banu asad akan su taimaki imam hussein da izinin shi imam salam shi ya ake shi zuwa banu asad idan ya kira su ga su taimake shi suka ansa masa suka bi shi kuma masu jawasi san ibn sa'ad suka kai mishi labarin hakan cewa gashi can an kira banu asad kuma sun ansa sai ya aiki sojoji mayaka suka je suka hana su har ainihin aka fafata tsakanin dakarun ibn sa'ad da su banu asad har ta kai ga shahadan wasu asadiyawa guda biyu da kuma jimmawa wasu da dama rauni kuma aka takanin da ƙarfi da yaji aka hana banu asad zuwa taimaka ma imam hussein kuma ibn muzahir rahimahullah ya kawo ma imam hussein alaihissalam labarin abin da ya faru sai imam hussein ya ce la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahi wato kenan su banu asad da sun taimaka ma imam da ba don hana su da aka yi ba karfi da yaji aka sa mayaka suka datse hanyarsu don su banu asad su suka fi kusa da inda wannan ma'arka ɗin ta ƙauyensu baya da nisa da wurin don haka ne ma imam mai aika da ba asade ɗan uwansu habib bin muzahir ya kuma kira suka kuma amsa kira amma ainihin akwai yan leƙen asiri wanda suka zagaya suka kaya ma ibn sa'ad shi kuma ya tura dakaru suka hana su bayan sun kashe biyu daga cikinsu kuma sun jima da dama rauni to kuma daidai rana mai kamar ta yau ranar shida ga watan almuharram rannan kasuwar makera a birnin kufa ya cika da ƙara da hargowa saboda nan ana ta business tsakanin mai siyan takobi zuwa mai sayan mashi zuwa mai sayan kibiya da mai kawo washi na tsofaffin takubba da tsofaffin kibau da masu business din sa guba a takubba duk ana kokarin aji a shekar da jinin raihanatun rasu wa mahajjata fa'adil batu duk kusan duk kibau da ka sani da aka yi amfani da su duk an samu su guba wasu kibau masu tsini biyu wasu mai tsini akwai mai tsini ɗaya akwai mai tsini biyu akwai mai tsini uku wato kibiya galiban tana da tsini ɗaya ne to amma akwai masu akan yi mai tsini biyu akan yi mai uku wato kibiya mai kai uku wanda an harba zai sauka wuri uku ne to kuma duk duk da yake akwai kantuna daban-daban wannan kantunan guba ne wanda ce an bayan an gama maka washi ka je kuma a zuwa maka go mai washi a biya shi mai sa guba a biya shi saboda haka nan an yi business sosai sun masu masu kira da masu washi da masu manna guba nan sun yi ciniki saboda kowa yana bukatan ya shirya don ya je wani kuma a rana mai kamar ta yau ainihin mayaka daban-daban suka dunga tattaruwa har adadinsu ya kai inda ya kai domin yakan hussein alaihissalam mabuta tarihi suna faɗan adadi mabambanta wasu su ce kaza ne wasu su ce kaza ne to amma duk ƙarancin durwayen da ya fi ƙaranci ya ce mayakaran nan ranar bakwai sun kai dubu talatin mafi ƙaranci ke a wa'in ruwayen kuma sun ce dubu talatin da biyar wani ruwayan hamsin dubu hamsin wani ruwayan tamanin wani ruwayan dubu dari wani ruwayan dubu dari biyu kai ma akwai wanda suka ce dubu dari takwas to aƙalla ruwaya ya ce maka dubu talatin aƙalla ruwaya ruwayan da ya fi tsananin tsawo shi ne wance dubu dari takwas to wannan in ka ce dubu talatin kana aice mashi shazzi din ya yi kaɗan ƙwarai dubu ɗari takwas kira shi ma ya zama shazzi ya yi tsanani da yawa amma tsakanin abin da ya kama da dubu hamsin zuwa dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyu wannan tabbaci hakikan tsakanin nan ne adadin duk wanda suka je yaƙi daga kuma wani ansa da ibn sa'ad ya rubuta ma ubaidullah bin ziyad za a iya ganin cewa mayakan sun kai dubu ɗari da hamsin wato shi shi wannan la'anannin ibn ziyar ya rubuta yana a rubuce yana mashi bashi yana ba da ansa ciki sai an bace wannan a wani kole an ce da a ce mutum ya hau tudun ƙasa ya duba iyan ganinsa dawakai zai gani da masu yakin kaba na ce ma da kuma takubba da masu har an kamanta su saboda yawa an kamanta su da kogi mai gabatowa kamar kwararan kogi da kuma duhun dare saboda rikikirin yakan ganinka da kuma an kwatanta su da farin dango duk a cikin tarihi ce ko dai ka ce masu sayil a sayilil mukubil shine ainihin kogi mai kwarara zan idan mutane suka yawan gaske kamar da kamar da yazo alqur'ani thumma afidu min haythu afada nas dangane da an taso daga arfa aka kwararo sai aka ce ku zubo kamar zubo ruwa kwararo ku kwararo ta inda mutane ke kwararwa kwarara adatan ga mene aka san shi ga ruwa ai wato amma in mutane suka yawa suka taso nutsu sai a ce sun kwararo kai ka ce tamkar tafiyar ruwa ne to jama'a masu yawa ke to ainihin an kwatanta wanda suka kai suka suka je yakan imam Husaini da kwarara sailul muqbil an kwatanta su kuma da lailul muzlim dare mai duhu saboda mutane kado ya kan ganin ka duhu duhun mutane ya rufe ko'ina sai akwai an kuma kwace sa su da jarradul muntashir ka annahum jarradul muntashir a cikin qur'ani ranar da ainihin za a fito ranar kyawa za ka kama mutane kaman farin dango saboda yawa sai da suka cika duk falalin sassa daban-daban gabas da yamma da kudu arewan karbala saboda yawan mahaya da masu yakin kafa duk iyakan ganin ka tutoti ne suna bin wasu tutoti akwai tutan tutar hur yana tare da mayaka dubu hur bin yazid shi ne dama aka fara turawa shi ba ce yaƙi imam hussein ba an ce inda ya same shi ya tsere shi ne to shi kuma da ya same shi sai ya ce an ce ya tsare shi ne har sai ce mai sakala ta kuma kai ne za ka tsare sai shi inda wani ne ya faɗi ba ya taɓa sakal ba kai ya faɗi sakal ga uwata ba kai ba da ba zan taɓa yadda ba amma dai tun bai nani ina magana dangane da mahaifiyarka to shi ne nan sai ce to mu ɗauki hanya ba za ka tsare ni anan ba ni kuma ba zan ba ɗauki hanya ba zan koma madina ba zai kai wata hanya ba za ta kai ni madina kuma za ta kai ni kowa sai ce ya yarda shi ne suka tafi har yana biye da shi har suka kai ga karbala inda shi imam sun ya tambaye ce nan ina ne aka ce masa ninawa ne ya ce bayi da wani suna aka ce ana ce ma wurin gadariya ya ce a baya da wani suna ya ce ana ce masu ana ce mawurin kuma ɗaffin ce baya da wani suna aka yi ta gaya mashi sunan na kile har dai aka ce masa ana ce mawurin karbala sai ce to nan ne nan ne masaukanmu nan ne kuma za a zuba shekar da jini nan suka zo kan karbala to shi ne nan sai saboda haka shi yana tsare da shi da soja dubu shi hur bin yazid sai kuma tutar umar bin sa'ad wanda muka ce shi iso kamar rana mai kamar ta hudu ga wata kenan da mayaka dubu tara in mutum yana hada lissafi dubu daya ga dubu tara sai tutan tutar shabaf bin rubi'i da dubu hudu mahayi mahayi aka ce kunga wannan ba ce mayaka ba an ce mahaya paris wanda ke nufin kaga akwai wanda ke ba paris ba ba duk mahayi ne kawai ke akwai masu suka da kawo alisabas mahayi dubu hudu sai tutan hajjar bin abjar shi kuma tare da mahayi dubu sai tutan urwatu bin qaish tare da mahayi dubu hudu sai tutar sannan bin anas tare da mahayi dubu hudu sai tutar hussein bin numair da tuta da, da, mahayi dubu hudu sai tutar yazid bin rakab alkalbi tare da mahayi dubu biyu sai tutan hauli al-asbahi tare da mahayi dubu uku sai tutan shimr bin zirjaushin tare da mahayi dubu hudu sai tutar fulan almazini tare da mahayi dubu uku sai tutar ka'ab bin dalha tare da mahayi dubu uku to a wannan dare mai kamanta wannan duwanda suka je yinin shida ga wata kenan daren bakwai shine daren da imam Hussein ya gana da umar bin sa'ad ya aika masa cewa ya zo su gana tsakanin sabofu biyu ya zo da jama'u kaɗan shi ma ya zo da nasu jama'u kaɗan imam Hussein ya tafi tare da abdulfadl abbas da waɗansu mutane kaɗan suka tsaya baya shi ma umar bin sa'ad ya zo da ɗansa na cikinsa mai biyayya gare shi da waɗansu mutane kaɗan kamar kowane ya je da kan mutum goma goma sannan sai sai imam hussein ya gabato shi kaɗai shi ma umar bin sa'ad suka gabato shi kaɗai suka zo gab da gab da juna suna magana sauran gomomin da suka rako su kowane yana ganin su amma ba da da suke ba wanda imam ya kiraye shi zuwa ga ya kasance tare ce kai ne za ka kasance tare da makiyana ka zo ka basu ka dawo tare da sai umar ya ce gonakina ce zan maye maka gonakinka da gonarka da gonar da tafi wannan a madina da gona don wana ta a madina kuma ya sani sare cewa gonakin madina na amirul mu'minin sanannu ne shekara 25 da aka kwace mulki lokacin mulkin halifofi uku din nan shi amirul mu'minin ya bar sha'anin siyasansu ya bar masu sai jefi-jefi ya kan sa musu baki ya ɗan kwakwafa abubuwa in maganin kada su tsananin lalacewa to amma ba ka bai yakan je ya je ne ya dinga saran daji ya mai da gona kuma da ilimin da Allah ya bashi ya tona wuri ruwa na fito har yanzu wurin na a ce mashi abar ali wanda shi a kansa an ce ya da hannunsa ya shuka dabino ya kai dubu ɗari da hannunsa sannan kuma 'ya'yansa su ma sun ci shuka da binai saboda ka ba gonaki kamar gonakin ali duk sun kewaye madina duk gonakin sani sai ce to zan mai kamar maka gurbi da gonar a madina sai ce gidana ina jin tsoron za a rufe man gida ya ce zan mai maka gurbin shiga gidan da ya fi shi a madina ya ce dukiyata ya ce zan baka fiye da dukiyarka ninki wani sannan sai ce mata na da yaya sai ma sai bai ci masa to in mata da yaya ne ya shi ba wa himman hussein ya zo da matansa da yayansa ai sannan kuma ya ce masa to ainihin kana rayawan da e dan da e ya naɗa ka gwamnan rai akan wannan ne kake kai kai ne zaka shekar da jina da yamma da magana yake fara sai Umar bin Sa'ad ya fasa ta ya juya sai ce to kamar ina ganin ba za a dade ba ko ba za ka dade ka kana cin arkaman Madina ba arkaman Kuba arkaman gari ba ka dade kana cin arkaman Kuba ba dama muhimmin abincin su alkama sai ce in ba alkama ai na ci sha'ir sun ce kamar ina ganin ka an rataye ka an rataye gawon ka kofar garin kofa yara na ji to sai juya yi a kusace kuma dai abin da imam hussein ga mace haka ya faru to a daidai wannan lokacin ne kuma shi wanda ake ce mahauli bin yazid al-asbahi al-mu'adi sai mai mai mai kiyaye ga imam kai ba suna al-asbahi shine danginsa al-mu'adi lil imam mai kaba da imam alayhi salam khawli sunan sa dai kenan bai da ko da khawli sunan abinan sunan dangantaka ne amma sunan sa kenan khawli bin yazid sai je kai ma ibn sa'ad labarin cewa shi fa hudun da ba gana wanda ibn sa'ad yayi da imam husaini kamar mataki-mataki ne kafin akai matakin da shi ibn sa'ad ya fusata to sai aka kai sai aka kai shi khawli ya kai ibn ziyad labari sai ibn ziyad ya aiko ya rubuto masa takarda yace naji labarin makana tattaunawa da Husaini to ban turo ka don ka tattauna da shi daga nan ya hana yace kuma shi umurce shi da ya hana ruwa ga Husaini da sahabbansa wanda kenan rana mai kamar ta bakwai ga wata kenan hana ruwa shi wannan zamu maganin shi gobe insha Allah yanzu bari mu ziyara da addu'a mu tashi ziyaran Ashura Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa alayka ya ibna رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلد وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على أهل السماوات على طلعنا الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزادتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم فرئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله من مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وعلجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة من قا وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وابرؤوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لما وال وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم سلك في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رضيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأقابة اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وفق وقف فيهم نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم والحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وآلهم السلام اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيدا خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عديم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبك الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين lokaci a ɗanyi nisa yau akwai addu'an gaiba اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإن لك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم كما هديت اللهم فكما هديتني لولايتي من فرضت علي طاعته من ولاية ولاة أمرك بعد رسولك صلواتك عليه وآله حتى واليت ولاة أمرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائمة المهدية صلواتك عليهم أجمعين اللهم فثبتني على دينك واستعملني بتاعتك ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعتي ولي وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره فسيبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر وقد املأت الأرض من الجور وفوض أمري كلها إليك اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقوة فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقال واضح الضلال حاديا من الضلال شافيا من الجهالة أبرز يا ربي مشاهدة وثبت قواعد واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته وأتمنا بخدمتي وتوفنا على ملتي واحشرنا في زمرتي اللهم أعذه من شر جميع ما خلقت اللهم أعذه من شر من شر جميع ما خلقت وضرأت وبرأت وأنشأت وصورت وحفظته من بين وحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي لا يضيق من حفظته به واحفظ فيه رسولك ووصي رسولك عليه وآله السلام اللهم ومد في عمري وزد في أجلي وعنه على ما وليته واسترعيته وزد في كرامتك له فإنه الهادي المه... فإنه الهادي المهدي والقائم المهتدي والظاهر التقي الزكي النقي الرضي المرضي الصابر الشكور المجتهد اللهم ولا تصلبنا اليقين لطول الأمد في غيبته وانقطاع خبره عنا ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه اللهم لا تقنطنا طول غيبته من قيام ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك فقو قلوبنا على الإيمان به حتى نسلك حتى نسلك بنا حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته واجعلنا في حزبه وعوانه وأنصاره والراضين بفعله ولا تصلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين اللهم عجل فرجه وعيره بالنصر وانصر ناصريه وخذل خاذليه ودمدم على من نسب له وكذب به وأظهر به, الح... وأظهر به الحق وأمت به الجور واستنقذ به عبادك المؤمنين من الذل وعن عش به ذي البلاد واقتل به جبابرة الكفر واقسم به رؤوس الضلالة وذلل به الجبارين والكافرين وأبر به المنافقين والناكثين وجميع المخالفين والموحدين في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتى لا تدع منهم ديارا ولا تبقى لهم آثارا طهر منهم بلادك واشف منهم صدور عبادك وجدد به من امتحى من دينك واسرح به ما بدل من حكمك وغير من سنتك حتى يعود دينك به وعلى يديه قبضا جديدا صحيحا لا وجه فيه ولا بدعة معه حتى تدفئ بعدله نيران الكافرين فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك وارتضيته لنصر دينك واصطفيته بعلمك وعصمته من الذنوب وبرأته من العيوب وأطلعته على الغيوب وأنعمت عليه وطهرته من الرجس ونقيته من الدنس اللهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة التاخرين وعلى شيعته المنتجبين وبلغهم من آمالهم ما يأملون واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة حتى, حتى لا نريد به غيرك ولا نطل به إلا وجهك اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وشدة الزمان علينا ووقوع الفتن بنا وتظاهر أعدائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا اللهم فافرج ذلك عنا بفتح منك تعجل ونصر منك تعز وإمام عدل تظهر إله الحق آمين اللهم إنا نسألك أن تأذن لوليك في إظهار أدلك في عبادك وقتل أعدائك في بلادك حتى لا تدع للجور يا رب دعامة إلا أصمتها ولا بقية إلا أفنيتها ولا قوة إلا أوهمتها ولا ركنا إلا هدمت ولا هدا إلا فللت ولا سلاحا إلا أكللت ولا راية إلا نكستها ولا شجاعا إلا قتلت ولا جيشا إلا خذلت وارمهم يا ربي بحجر قدامك واضربهم بسيفك القاطع وبعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلواتك عليه وآله بيده بيد وليك وأيدي عبادك المؤمنين اللهم اكف وليك وحجتك في أرضك حول عدوي وكيد من أراد ومك وامكر بمن مكر بي واجعل دابر السوء على من أراد به سوءا واقطع عن واقطع عنهم مادتهم وارعب له قلوبهم وزلزل أقدامهم وخذهم جهرة وبغتة وشدد عليهم عذابك وأحزهم في بلادك والعنهم في بلادك واسكنهم اسفل نارك واحد بهم اشد عذابك واصلهم نارا وأحشر قبورهم وأحشر قبور موتاهم نارا وأصلهم حر نارك فإنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأضلوا عبادك وأخربوا بلادك اللهم أحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه وأحي به القلوب الميتة واشف به الصدور الوجرة واجمع به الأهواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا ظهر واجعلنا يا ربي من أعوانه ومقوي ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة به إلى التكئية من خلقك وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب, وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له اللهم لا تجعلني في خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الحنك والغيظ على آل محمد عليهم السلام وإني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين addu'an zaunin gaba ya kamata mutum ya rika yi kodon lokaci insha Allah وصلى الله على محمد وعلى اله ربنا وتقبل صلى الله على محمد وعلى اله ربنا وتقبل صلى الله على محمد وعلى اله ربنا وتقبل صلى الله على محمد وعلى اله ربنا وتقبل صلى الله على محمد وعلى اله ربنا